بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan a safiya ta asabar a yau muna goma sha bakwai ga watan jumadal ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da takwas ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na 32 a cikin karatun littafin makarimul akhlaq na babban malami fadilatu sheikh muhammad salihu luthaimin allah maɗaukakin sarki mishi rahama a wannan majalisi mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar raji kwatas a nan cikin garin bauchi darasinmu na baya mun tsaya ƙarshen inda malam ya mana bayani cewa na daga cikin kyawawan ɗabi'u da halaye waɗanda musulunci yake ƙarfafan ma'abota addinin musulunci a kai shine al'itharu wal musawa shine ƙoƙarin daidaita buƙatun ɗan uwanka da naka ko ma ka fifita buƙatar ɗan uwanka akan taka wannan yana daga cikin kyawawan ɗabi'u da muka ji Allah tabaraka wa ta'ala ya yaba ma sahabbai 'yan Madina a cikin Alƙur'ani cewa suna fifita buƙatun junansu akan kansu ko da kuwa su ɗin suna cikin tsananin buƙata ne sukan fifita bukatan yan uwansu akan nasu to wannan shine abinda muka tsaya akai kuma insha Allah ta'ala zamu tashi akan gaba ta gaba ita ce qada'u hawaijil muslimina na daga cikin kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye waɗanda addinin musulunci yake so a ɗabi'antu da su a siffanta da su akwai ƙoƙarin biyan buƙatun 'yan uwa musulmai mutum ya zama da cewa yana ƙoƙari wajen ya zai yi ya shiga cikin buƙatun 'yan uwansa musulmai a lokacin da suke cikin buƙata shi kuma yake da dama da ikon da zai iya biya musu wannan buƙatar tasu to wannan yana daga cikin ayyukan da addinin musulunci yake ƙarfafan mu a kai kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake so mu zama masu ɗabi'antuwa da wainan ɗabi'u Allah ta'ala ya samu dace malam ya ce ƙwallon Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki yana cewa waf'alul khaira la'allakum tuflihun Allah ya ce ku zama masu aikata alheri idan kun yi haka to za ku rabauta idan kuka aikata alkhairi za ku rabauta domin wannan tsari ne na Allah tabaraka wa ta'ala ba a taɓa samun wani mutum a duniya da ya aikata alheri kuma ya taɓe ba duk wanda ya aikata alheri Allah baya taɓar da shi duk wanda kaga ya taɓe ya lalace to ya aikata akasin alheri ne to in ko mutum bai yi alheri ba to zai taɓi amma in dai ya aikata alheri to tunda Allah ya ce waf'alul khaira la'allakum tuflihun to bai yiwa kuma mutum ya aikata alheri kuma ya taɓi duk wanda ya aikata alheri zai rabauta wannan shine sunnar Allah wa an ibn umar radiyallahu anhu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala al muslimu akhul muslimi la yazlimuhu ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه an karbo daga sahabi abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yace manzon Allah tsira da mincin Allah su kara tabbata a gare shi yace al muslimu akul muslim musulmi dan uwan musulmi ne shi la yazlimuhu musulmi baya taba zaluntan dan uwansa musulmi wala yuslimuhu sannan baya sallama shi zuwa ga wasu wanda za su cuce shi ma'ana shi musulmi baya cutan dan uwansa musulmi ba kuma a haɗa kai da shi a cuci dan uwansa musulmi musulmi baya haka shi ya cuci dan uwansa musulmi ko ya ba da dama da kofan da za a haɗa kai ko a haɗa baki da shi a cutar da dan uwansa musulmi wannan ba ɗabi'ar musulmi ba ce musulmi bai da wannan ɗabi'ar damuwarsa yaya zai yi amfanar da ɗan uwansa musulmi ta yaya ɗan uwansa musulmi zai samu wani amfani ta salansa wannan shi ne aikin musulmi a duk inda yake Allah ya samu wani lafiya da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana fi hajati akhihi duk wadda ya tsayi wajen biyan bukatan ɗan uwansa musulmi kana Allahu fi hajatihi shi ma Allah zai shiga damuwansa duk wanda ya shiga damuwan dan uwansa musulmi to Allah shi ma zai shiga damuwansa wa man farraja an muslimin kurbatan min kurbati dunya farraja Allahu anhu biha kurbatan min kurbi yawmil qiyama duk wanda ya yaye ma dan uwansa musulmi wata bukata da yake da ita daga cikin bukatocin duniya ya yaye masa wani bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya to sanadiyar wannan bakin cikin da ya yaye ma dan uwansa shi kuma Allah zai kwaranye masa wata damuwa daga cikin damuwoyin tashin alkiyama kun ga kuwa duk abin da aka ce mutum ya aikata shi a duniya sakamakonsa shine za a yaye masa a ɗauke masa wani baƙin ciki daga cikin baƙin cikin tashin alkiyama babu shakka ya kamata musulmi ya kwaɗaitu wajen aikata wannan aikin domin baƙin ciki guda ɗaya damuwa guda ɗaya na alkiyama idan aka ɗauko aka ɗaura wa mutum a duniya ba zai iya ɗauka ba ballantana matsalolin tashin alkiyaman nau'i nau'i ne iri iri ne checkpoint checkpoint iri iri ne kana wuce wannan zaka gamu da wannan kana wuce wannan zaka gamu da wannan kana wuce wannan zaka gamu da wannan kana wuce wannan zaka gamu da wannan saboda bala'in kiyama da an busa kaho kawai busa kahon kawai zai haifar da mace mai ciki ta haife cikin idan ta haife cikin shi kuma yaron ya tashi da furfura yana gudu wannan ba a ce ma kowa komai ba tukunna bala'in busa kaho ne kawai wannan mai shayarwa ta wurgar da ɗan da take shayarwa ta bi ta kanshi ta wuce shi ma ya tashi da furfura yawman ya ji alul wulda da shi ba kenan a ranar da zai sa ƙananan yara su tashi da furfura Allah ya samu dace wannan rana ce ta bala'i shi yasa Allah ya kira ta da zalzala wato girgiza inna zalzalata sa'ati shay'un azim Allah ya ce lallai tabbas girgizan tashin alkiyama abu ne mai girma babban al'amari ne inji Allah subhanahu wataala kun ga Allah shine al'azim ko Allah shine mai girma mafi girma akan kowa da komai amma dan ya nuna mana matsayin da mutum zai tsinci kan shirin tashin kiyama sai ya aru sunansa na azim sai ya sa ma tashin alkiyama don ya nuna mana tun da kaji Allah ya ce alkiyama babba ne to wallahi lamarin babba ne ko a nan duniya ne yanzu sai wani abu ya faru da kai wannan abin da ya faru da kai an tafi kotu ba ma lauyanka kowane ne ba a alkalin da zai yi hukuncin naka ne sai ce maka kai malam wannan shari'an fa babban al'amari ne ba shi kanshi alkalin da zai yi shari'a ya ce kai gaskiya wannan shari'an babba ne to a shige na ina jin ya kamata da shaidu da lauyoyi da shi wanda za a yi kara a kansa ya kamata ko ya shafa ma kansa ruwa to Allah shi ne zai yi shari'a ran tashin alkiyama sai ce muku ku bayi ku sani fa cewa alkiyaman nan fa babba ce alkiyaman nan fa tana da girma a shekan wallahi lamarin ba na wasa bane lamarin ba na wasa bane Allah ka samu wani lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man satara musliman duk wanda ya rufe asirin dan uwansa musulmi satarahu Allahu yawmal qiyama Allah zai rufa mishi asiri a ranar tashin alkiyama duk wanda ya rufa ma dan uwansa asiri to Allah madaukakin sarki yayi alkawarin shi ma zai rufa mishi asiri ran tashin alkiyama wannan kuma shine mafi girman lokacin da dan adam ke bukatar rufin asiri shine rufin asirin ran tashin alkiyama domin idan asirin mutum ya tonu a ran tashin alkiyama to komai nashi ya gama lalacewa komai nashi ya gama lalacewa a ce an tona asirin mutum domin Allah ya ma ya kira alkiyama da cewa rana ce da yawma tubula sara'ir rana ce da za a tona asiri asiri zai bayyana a wannan wuni na alkiyama za a tona asirin mutane wadda watakila da ake mishi kallon nagaltacce mutumin kirki ake kallon wane na Allah ne yau za ta bayyana cewa ashe wane yadda muke kallon shi nan ba haka yake ba ashe wane kan dama mutumin banza ne shi kawai ba saja yake mana muke ɗauka cewa shi ɗin mutumin kirki ne ashe mutumin banza ne shi to wannan ita ce ranar alkiyama kenan wunin alkiyama kenan Allah maɗaukakin sarki ya sa mu isa a sa'a din bayan da aka iya dole a tafi ai ba yanda aka iya dole za a ji abin da ya rage shi ne roƙon Allah ya sa a je a sa'a amma mutuwa kan ba makawa tashin alkiyama ba makawa babu yanda za a iya sai dai kawai da yake Allah na son mu da rahama sai ba mu satan amsa yaya za mu yi mu tsallake saboda rahamar Allah yaya za mu yi mu tsallake kenan ashe duk wanda bai tsallake ba aka kama shi shi ya jefa kansa shi ya jefa kanshi din sai da aka gaya maka ga abubuwan da in kai za a rike ka ga abubuwan da in kai za ka tsallake kowane sai da aka maka bayani shi daki daki filla filla ba wadda aka bar shi so ashe kenan duk wanda ya bari bai tsallake ba aka kama shi to fala ya ruman na illa nafsa kada ya zargi kowa sai wa sai kanshi kada ya zargi kowa sai kanshi aka kuma maka bayanin in ka tsallake ina za ka je aljanna sai aka ɗauko hoton aljannan aka yi maka bayanin aljannan daki-daki filla-filla akwai kaza akwai kaza akwai kaza don a ƙara zaburar da kai da kwaɗaitar da kai akan lallai ka tashi ka nemi aljanna sai aka maka bayani in ka bari aka riƙe ka ina za a kai ka wuta sai aka ɗauko wutan jahannama da matsalolin da ke cikinta da nau'ukan azaban cikinta da bala'o'i da masifu da ke cikinta sai aka nuna maka aka ce ga bala'in da ke cikin wutan jahannama don kar ka yi sakaci don ka yi gaggawa wajen nisantanta a shekenin duk wanda ya bari ya fada shi ya yadda kansa yasa Allah ya ce ita wuta la yaslaha illa al-ashqa ba mai shiga wuta in ba tantagariyar marar rabu ba ƙarshen matsiyaci shine dan wuta Allah ka sabon da mu a ciki wa an abi hurairah radiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al abdi ma kana al abdu fi auni akhi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه an karɓo daga abu huraira allah shi kare da a gare shi ya ce anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙala annabi tsira da amincin allah su kare tabbata a gare shi ya ce man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi duniya naffasa allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wadda ya yaye ma wani musulmi ya kore ma wani musulmi ya kwaranye ma wani musulmi wani bakin ciki ko wata damuwa daga cikin damuwoyin duniya Allah zai yaye masa wata damuwa daga cikin damuwoyin ran tashin alkiyama wa man yassara ala muhsinin yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah duk wadda ya kawo sauki ya sauwaka ma wani wanda ke cikin halin kunci kaga wani na cikin wani yanayi na damuwa ka fidda shi daga wannan halin to yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah shi ma Allah zai sauwaka masa duniya da lahira Allah zai sauwaka masa a duniya ya sauwake masa a lahira to kaga sauwaka ma mutumin da yake cikin halin kunci wato yana da alaka da yanayin asalin kunci da damuwan da ka tsinci mutum a ciki yanzu misali akwai wanda shi yanzu a halin yanzu iya abin da yake gabansa shine bai da cefanin rana bai da cefanin rana kana ganin shi yanzu ka ba shi kudin cefane to ka gama da shi akwai wanda shi kuma watakila a daidai halin yanzu yana nan yana tura mashin ɗinsa mashin ɗinsa ta yi faci damuwansa a nema masa ina mai faci yake ga kuɗi na aljihunsa amma bai san inda mai faci yake ba to yanzu nuna mishi mai faci wannan shine maganin damuwansa shi akwai wadda yanzu anguwan nan zai zo neman gida zai ce da Allah ina ne gidan wani shi yanzu matsalansa kenan yanzu a nuna masa gidan wani shi ya fita daga matsala an mishi haka to kun yi kenan kowa da me kowa da damuwansa so an ce yaye ma mutum damuwa to kowa sai a duba menene damuwansa ya za a yi aga an fidda shi daga cikin damuwa sai ce wallahu fi aunil abd wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah duk wanda ya rufe asirin musulmi to Allah zai rufa masa asiri duniya da lahira wallahu fi aunil abd Allah yana shirye da ya taimaki bawa ma kana al'abdu fi auni akhi matukar bawan nan ya shirye ya taimaki dan uwansa wannan tace sunan Allah eh idan kana so Allah ya taimake ka to taimaka ma wani in kana so Allah ya baka to ba ma wani in kana so Allah ya buɗa maka to kai ma inda kake da shi din nan dan buɗa ma wani ya shigo buɗa ma wani ya shigo amma ka'idar Allah ita ce in ka dunkule ka rufe kofa to kai ma Allah sai tushe maka in ka tsaya bakin kofa ka hana kowa ya shigo ya mori abin da kake da shi to Allah sai tushe maka don sunan Allah ita ce duk abin da kaga Allah ya baka to ba kai kadai ya ba muwa ba ya baka ne kai da sauran mabukatan da suke kewaye da kai to sunan Allah ita ce in har Allah ya baka don ka basu to in ka rike ka ki ka basu to Allah sai ya kwace daga hannunka sai ya kai shi zuwa wajen wani wanda suna kwankwasa kofa zai bude ya miko musu wannan dace sunan Allah saboda haka idan ka ga talakawa kofar gidanka kai alhaji to ka sani cewa wannan miliyan 500 din da yake cin account ɗinka dama akwai rabonsu a ciki akwai nasu a ciki to in ka rike ka hana to yana tabbatar maka bisa harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wallahi Allah zai kwace mai da shi hannun wani eh wannan ita sunnar Allah dan Allah yana ba mu bawa ne dan ya taimaki ƴan uwansa bayi muna ganewa ko wannan ita ce sunan Allah kuma kullum ina yawan maimaita mana wato idan har ka ga mabukata sun yi yawa a kofar gidanka ko mabukata sun yawa a wajenka me suke bukata kuɗi abinci ilimi ko wani abin da Allah ya baka na baiwa ta rayuwa an yi yawa idan za su yi layi daga nan Ibrahim Bako har zuwa wuntin da da layi ne to in ka fito ka gansu wallahi kai sujudu shi kuri kai godiya ma Allah matukar akwai abin da za a ba su dan inda Allah ya ga dama to da kai ne na karshe a layi zai yi ko ba zai yi ba zai yi makana zalika ala Allah yasira shi wanda yake na karshe a layin ba fam aka bashi aka ce ya cika ya cika cewa yana so ya rayu a talaka ba kai da kai ne mai mika kudaden ba fam aka baka ka cika cewa kana so ka rayu a mai kudi ba a'a sunnar Allah ce tsarin Allah ne ganin daman Allah ne ya kasa ya baka kudi su kuma ya hana su wannan ganin daman Allah ne wannan ganin daman ubangiji ne saboda haka godiyan da za ka yi ma Allah shi ne da bai sanya ka a cikin waɗanda suke layin a basu ba sai sanya ka kai ne mai bayarwa in dai kana da shi wallahi ɗaibo ka yi ta miƙawa ɗaibo ka yi ta miƙawa Allah ya alƙawari ko ma an faƙatun min shay'in fa huwa yukhlifuhu duk abin da kuka ciyar alƙawarin Allah ne zai maye muku gurbin sa wannan alƙawarin Allah ne Allah kuma bai saba alƙawari Allah ka samu dace kuma ai za mu ga ita shi taimako yana kusar da bakin ciki da hasada da ke tsakanin masu shi da waɗanda ba su da shi in har masu shi ba su bayarwa to akwai hasada tsakaninsu da marasa shi domin duk sanda bala'i ya afka wa mai kuɗi to saurari maganganun talakawa a nan za ka gane matsalan da ke tsakanin masu kuɗi da talakawa a nan za ka gane matsalan matsalan kuma guda ɗaya ce shi mai kuɗin ya riƙe ya yi gum ya ƙi ya ce ungo eh za ka ji talaka ya ce masu kuɗi ba su ba da zakka a ba wai yana nufin masu kuɗi ba su ba da zakka ba ne ma'ana shi ne shi zakkan ba ba ta iso kansa ba shi ne saboda haka in an ba ma kowa in dai shi ba a bashi ba to ba ba da zakka ba ba ba da zakka ba saboda haka kaga kenan ashe taimako yana gusar da bakin ciki da damuwa tsakanin wa tsakanin mai kuɗi da talaka yanzu inda gidan mai kuɗi zai yi gobara to nan zaka ji bakin talakawa ce yanzu kan ana buƙatar taimakon talaka eh to kaga kuma matsalan da su masu kuɗi suke samu shine shi duk wanda ya kuɗi to yana so ya tashi daga unguwar talakawa ya koma unguwar masu kuɗi to idan ya koma unguwar masu kuɗi kuma bala'i in ya same shi motansa kaɗai in ta fada cikin rami duka 'yan unguwar masu kuɗi ne 'ya'yansu masu kuɗi ne ba san gwagwarmaya ba ya motan za ta fito cikin rami sai ka tara matasa ashirin ba za su iya fitar masa da motan daga cikin rami ba ba za su iya ba balle gidansa ya yi gobara ba su saba da yadda yake jin su su ma gaske ba su saba da wannan faɗi tashin su zo su yi ga wannan abubuwan ba duk wanda yake zuwa makabarta za ka ga shi mai kuɗi ko a makabarta sai ya nuna cewa shi mai kuɗi ne ko makabarta ce ko makabarta ne saboda haka ɗan uwansa ne za a binne ko wane ne to ana isa makabarta shi sai fito sai ya tsaye a cikin mota a makabarta ba ya ware kansa inda gashi nan kana ganin ga kabarin alhajin da ya ninka ka a kuɗi gashi nan a kwance amma shi ya ware kansa shi gashi nan shine alhaji wani in akwai wani abokinsa mai kuɗi to sai su ware gefe su tafi can ƙasa su je suna taɗi eh ya za a shirya mamacin ya za a sa shi a kabari ya za a yi wane ne wannan na yayan talakawa ne mai kokarin shi ne wanda zai tsaya a jikin mota yana ba da umarni amma shi banda shi a aiki to kuma shi mai kuɗi yanzu wato inda mutanen yanzu za su gane wani abu wata sunar Allah duk abin da za a baka inda a wannan zamanin ne a kowane fanni na rayuwa ne ko wallahi siɗi aka baka siɗi ne wa ma balagu mai ishara ma atainahu abin da aka ba mu waɗanda suka gabace ka ba a baka ɗaya cikin dubunsa ba ba baka ba yanzu idan kuɗi ne ka bar batun ƙaruna ka ɗauki masu kuɗi musulmai muminai kai dai ka ɗaya bai tsammani ka yi kuɗi irin na Uthman ibn Affan ba mamaki wadda za a ce da kai zai jera raƙuma guda dubu kowane raƙumi da dakon kayan abinci tan bayansa kayan da raƙumi zai ɗeba a bayansa za ka cika fikon guda shi kaɗai zai ɗeba to zallar raƙuma guda dubu aka jera aka ce maka kuɗinsu nawa yanzu diyar rai diyar rai yanzu da ake buga lissafi raƙuma 100 kusan miliyan 700 tonin miliyan 700 din so goma ba shi ne dubu ba to raƙuma guda dubu banda kuma kayan abincin da yake kansu wanda shi karan kanshi kuɗi ne wannan fa ba wai dukiyarsa ba ce a'a wannan ya ciro ne fi sabilillahi ya bayar aje a yi jihadi ina kuma ga asalin akaunt ɗinsa to shi kenan yanzu wani alhaji da an bashi miliyan 500 ka yi saura ka bashi ai wallahi saura ne an dan san mishi ne kawai idan mulki ne mai mulki dai dama ya san ya ɗebe tsammanin daga ya mulki irin na annabi suleiman yanzu shugaban ƙasar najeriya ba iya mutane ke mulka ba in ya ba da umarni dabbobi suna ji za su bi umarninsa aljanufa amma annabi suleiman fa in ya ba da umarni ya ce kowa ya zauna a gida to har da kaza ake magana ita ma ta ji kuma ba za ta fito ba har da tururuwa har da aljanu duk inda za shi kawai sai dai tsaya akan iska ya ce mu ita can tafiyan da za a yi a wata guda da safiya kafin hantsi ya daga iska ta kai shi tafiyan da za a yi a wata guda da yamma kafin rana ta faɗi iska ta kai shi wali suleiman riha guduhu ha shaharu wa rawahu ha shahar akan iska yake yawo mu ko dai yanzu dai mun san duk tsiyan mai mulki yanzu ya gama jin daɗin sai kare a jirgin sama ba ƙarshen ta ba kenan iya abin da zai to shi saura aka bashi wallahi saura ne idan ilimi aka baka ba za dai ka yi ilimi irin na mu'azu bin jabal ba wanda manzo Allah ya ce in kana neman wanda ya fi kowa sanin halal da haram hukunce hukunce addinin nan to mu'azu dan jabal idan qur'ani ne ba za ka samu qur'ani irin na Abdullahi ibn Abbas ba saura za a baka saboda ka duk abin da za a baka a duniyan nan yanzu wallahi an dan yaga maka saura ne saura ne kuma yanzu idan mai kuɗi ya kai mai kuɗi yanzu ka shiga GRA ka shiga tambari anan ka shiga yankin gida dubu da sauransu inda manyan mutane suke ka ɗauki kowane mai kuɗi a karan kansa individually ya kamata yi makansa wa'azi wa'azin da ya kamata yi makanshi shine ya lissafa faɗin GRA nan a cikin faɗin GRA din to ya lissafa kuma gidansa gaba ɗaya a cikin takun filayen GRA in an kasa kashi dubu kashi nawa filinsa gidansa ya occupy ashe har a cikin GRA da yake jin muni yan GRA a cikin GRA lakata masa akai to da aka hada da wanda aka lakata mu wannan da wanda aka dan san mu wannan da wanda aka shafa mu wannan shine sai ta dauna amma kowa an ka dauki tsuran sa zaka duk abin da aka bashi a cikin gaba ɗaya filin unguwar gaba ɗaya bai wuce cikin cokali ba bai wuce cikin jokali ba to ashe mai hankali shi kuma ba zai fariya da duniya ba ashe mai hankali ba zai fariya da duniya ba amma haka mai kudi yake shi duk inda yake duk inda yake galibi in ba addini ya shiga jikinsa ba to talakawa kallon ma ba mutane yake musu ba ne talaka yana musu kallon yana mai kallon ba mutum ba ne saboda bai da kudi Allah kyauta so kaga wannan zai nuna mana falalan taimakon mutane da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man salaka tariqan duk wanda ya kama wata hanya yaltamisu fihi ilman yana neman ilimi a wannan hanyar sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna sanadiyar wannan hanyar Allah madaukakin sarki zai sauwake masa hanyar tafiya aljanna yace wa inna wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah babu wasu mutane da za su haɗu a wata a wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah sawa'un masallaci ne ko kasu ko wato ainihin makaranta ce yatluna kitaballah suna karanta littafin Allah wa yatadarasunahu bainahum suna mudarasan littafin Allah tsakaninsu illa nazalat alaihimus sakina face nutsuwa ta sauka a kansu wa humul mala'ika wato mala'iku za su musu ƙawanya wa zakarahumullahu fi man indahu Allah zai dinga ambatonsu a cikin tawagan da suke tare da shi na mala'iku yana alfahari da su wa man babba bihi amaluhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda yayi kuskure yayi ganganci aikinsa yayi baya baya da shi a lahira lam yusri bihi nasabuhu to nasabarsa da dangantakarsa ba za ta matsar da shi gaba ba duk wanda yayi wasa aikinsa yayi baya da shi bai tsaya yayi aiki ba har aka wayi gari an je lahira to ya sani din na san wani na san wani ba za ta masa amfani ba don a najeriya ne in ka je neman aiki ka gama kawo sibinka sai kuma a ce to waye aiko ka kai candidate din waye haka ne ko baka ba to nan najeriya kenan amma a wajen allah mai ka zo da shi shine mafitanka mai ka zo da shi amma waye aiko ka kan ba ta aiki a kiyama la ina ba ta aiki a kiyama a nan ne dai waye aiko ka take aiki amma a lahira kan abin da ke aiki guda ɗaya ne shine mai kazo da shi mai kazo da shi wani aiki ka aikata shine tsiranka Allah ka sa mu tsira malam yace alhawaij bukatu da ake so a biya ma mutane ma yahtajuhu al-insanu liyakmula biha bihi umuruhu shine abinda mutum yake bukata domin al'amuransa su cika da su amma daruriyat fahiya ma yaqtarru ilayhi al-insanu li yadfa'a bihi darara amma an ce daruriyat abubuwa na lalura kenan shine abin da dan adam yake bukata dan ya tunkuɗe wata cuta ga barinsa wa daf'u darurati wajib tunkuɗe lalurori kuma wajibi ne fa innahu yajibu 'ala al-insani idza ra'a akahu fi daruratin an yadfa daruratahu ya zama dole wajibi ne akan ɗan adam idan ya ga ɗan uwansa a cikin wata lalura wata cutarwa to ya tunkuɗe masa wannan cutarwar fa idza ra'ahu fi daruratin ila at-ta'ami aw ila ash-sharabi aw ila at-tadaffuati aw ila at-tabarrudati wajaba alayhi an yaqdi hajatahu wa wajaba alayhi an yuzila daruratahu wa yarfa'aha idan ya ga ɗan uwansa yana cikin tsananin lalura na bukatan abinci ko abin sha ko yana cikin lalura na yana so wato a tura shi ko kuma a ɗauki nauyinsa ko a yi mishi wani abu na bukatansa na rayuwa to wajibi ne biya masa wannan bukatan kuma ya gusar masa da wannan laluran da yake ciki wannan dole ba zaɓi ba ne in dai har mutum zai ga ɗan uwansa musulmi na cikin matsala kuma yana da ikon biya masa dole ya biya mashi wannan dole ne hatta inna ahalal ilmi la yaquluna malamai suna cewa law yatarra al insanu ila ta'amin fi yadi shakhsin aw ila sharabihi inda wani mutum zai ga wani abinci ko abin sha a hannun wani dan uwansa zai ji kuma yana cikin tsananin bukatan wannan abincin ko abin shan والشخص الذي بيده الطعام أو الشراب غير مضطر إلى هذا الطعام أو الشراب shi kuma wannan mai abincin ko abin shan shi bai da tsananin bukata ma'ana yanzu na ci abinci sai na je sayo na anjima sai wani ya gani shi kuma na yanzu yanzu yake bukata to malam yace wa mana'ahu ba'da talabihi idan ya hana shi bayan ya roka wa hata wa mata hunal muttar wannan mai tsananin bukatan ya mutu saboda yunwa fa innahu yudban to nauyin mutuwansa yana kansa nauyin mutuwansa yana kansa li'annahu farrada fi inqadhi akhihi min halakati saboda shine yayi sakaci wajen ceto dan uwansa daga halaka saboda kan an je lahira Allah zai kama shi kai ka ci ne yanzu na an jima kake son ajiyewa shi kuma wannan na yanzu yanzu yake bukata sai ka hana shi sai ya mutu saboda yunwa to an je lahira Allah zai tambaye ka me yasa ka kashe dan uwanka me yasa kaga a daidai lokacin da zaka ga makwabci ba shi da mudun shinkafa guda da za a dafa yanzu a gidansa makwabcinsa kuma yana da shinkafa buhu ɗari a sto ya tara su ya ajiye su amma ba ruwan shi ba abin da ya dame shi wani makanin babansa na cikin yunwa shi yana da kuɗi babu damunsa a kanin maman duk ba abin da ya haɗa su da shi ba abin da dame shi shi kawai abin da ya sani da gani sai ‘ya'yana ramin kora kenan ramin kora kenan amma idan kan al'amuru hajiyan walaisa daruriyan amma idan ya zama al'amarin wato ba lalura ba ce bukata ce kawai yake da ita amma ba wai a cikin bakan lalura yake ba fa innal afdala an tu'ina akhaka ala hajatihi to wannan mafi falala shine ka taimaki dan uwanka akan bukatansa wa an tuyassira halahu ka sawwaka masa bukatansa ma lam takunil hajatu fiha madarratuhu matukar wannan bukatar babu cutarwa a ciki fa in kana alhajatu fiha madarratuhu fala tu'inhu idan har ya zama na bukatar tasa akwai cutarwansa a ciki zai cutu to karka taimake shi li'anna Allah ya kulu saboda Allah yana cewa wa ta'awala ta'awanu alal ithmi wal udwan kar ku taimaka wajen saba mu Allah da wuce iyaka ma'ana shine mutum yanzu yana da bukata yana son ka taimake shi amma kuma a cikin taimakon shi nan shi kuma in ka taimake shi kuma zai cutu to haramun ne ka taimake shi misali sai malam ya ce falau farada anna shakhsan falau furida anna shakhsan ihtaja ila shurbi dukhani mutum ne yazo yana bukatan kudin sayan wiwi bukata ce yake da ita ko yana so ne sayi wiwi wa talaba minka an tu'inahu bi daf'il qimati lahu aw shara'ihi lahu aw ma ashbaha dalika sai yazo yace ka taimake shi ka bashi wani abun da farashin sa zai kai farashin giyan da yake so ya saya ko kai ka saya masa ko ka bashi kudin saya ko makamantan haka fa innahu la yahillu laka an tu'inahu walau kana muhtaja to wannan baya halatta a gare ka ka taimaka mishi koda ya nuna maka yana cikin bukata hatta law ra'aytahu da'iqan yuridu an yashraba ad-dukhana fala tu'inhu koda kuwa a ce ka gan shi yana cikin tsananin bukata yana so dai sai wiwi mm ni sai kayan hayaki to karka taimake shi da kaulihi ta'ala saboda fadin Allah da yace wala ta'awanu alal ithmi wal udwan kar ku yi taimakekeniya akan sabon Allah da wuce iyaka hatta lauka na abuka ko da kuwa lauka na abaka ko da shi ɗin wannan ɗin babanka ne shi ɗin ko da shi ɗin wannan babanka ne ya ce ka taimake shi akai to kar ka yadda ka taimake shi akai hatta lauka na abaka farannaka la tu'inhu ala hadha kar ka taimake shi akan haka hatta law ghadiba alayka idza lam ta'ti bihi falyaghdab malam yace to ko da ya ce zai yi fushi da kai in baka biya masa wannan bukatan ne yana so ya sai kayan shaye-shaye ba malam yace je ta fushin sa a banza ne li'anna ghadaba li'annahu ghadabun fi ghairi mawdi'il ghadab domin fushi ne a inda bai dace a yi fushi ba bal innaka idan tana'ta min an ta'tiya li abika bima yadurruhu idan ka kika ba mu babanka abin da zai cuce shi fa innaka takunu barran bihi to nan ne ka zama cikakken mai biyayya baka masa abin da zai cutar da shi ba wala takunu aqqan lahu ba za a ce wai ka bujire masa ba li'anna hadha huwa al-ihsan saboda wannan ita ce kyautatawa ta gaskiya fa a'zamu al-ihsani an tamna'a abaka bima yadurruhu mafi girman kyautatawan da zaka yi shine ka tare ma babanka abin da zai cutar da shi ka hana shi abin da zai cuce shi qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce unsur akhaka zaliman aw mazluma manzala yace ka taimaki dan uwanka yana azzalimi ko wanda aka zalunta qalu ya rasulullah suka ce ya manzan Allah ansuruhu in kana mazluman to na san dai yanda zan taimake shi in an zalunce shi ko a kwato masa haƙƙinsa kaifa nansuruhu in kana zaliman to yaya kuma za mu taimake shi yana azzalimi a ce mutum azzalimi ne kuma a ce ka taimake shi qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tamna'uhu min az-zulmi taimakonsa shine ka hana shi zalunci fa zalika nasruka iyyahu to wannan shine taimakonsa kuma da zakai mun gane ko ka hana shi yin zalunci to ka taimake shi kenan amma in ka bar shi yayi zalunci to baka taimake shi ba baka taimake shi ba shi yasa in har ka ga wadda ya ga za ka yi zalunci ya taimake ka yana ka yin zalunci to Allah ka rungume shi ka yi mishi godiya ka gama planning za ka saci kudin mutane saura step ɗaya kana ganin shi ɗin ma ka sa ƙafa ɗaya a ciki ɗaya a waje kawai kwatsam sai ga wani ya faɗo ko sai ya jawo ƙafafuwan kai maido ka baya to ba faɗa za ka yi da shi ba wallahi rungumansa za ka yi ka yi godiya Allah godiya za ka yi ma Allah din kafarka ce ɗaya ka sa ta a bakin gabar wutan jahannama ka daga ɗayan za ka saka sai ya jawo ka yi baya da kai ashe runguma sai ya kamata ka yi ka yi mishi godiya cewa ya taimake ka amma ba ka ce kai shi wani yana da matsala ne yana da kaza yana da kaza kana jin haushinsa ran da aka isa gaban Allah ga ka gashi an baku aljanna dukan ku ranan zaka gane oh wane ya taimake ni wallahi taimakon kai amma wanda zai tallafa maka ya ce bari a dudduba maka a ga hanya kiliya in ka ɗebo mu ma ka san mana to wannan shine bakin makiyinka makiyinka na gaskiya shine wanda zai ganka akan hanyar wuta kuma ya barka amma mu dama mutane mun fi son mutumin da duk abin da ka ɗebo zai ce to mu dama yan abiyar ima ne a sha kiɗa mu mun fi son kalan wayan na abokan yana zuwa ko ga ana rigima da kai ko ya shiga maka ba tare da binciken kai ke da gaskiya ko ba kai ke da gaskiya ba wanda kuma wannan ba gata ba ce shine aboki na gari shine wadda kan iya kallon kai ce da kai kai wani gaskiya ba kai ne baka kyauta ba kawa ta gari kenan wacce za ta iya kallon ki ta ce gaskiya wacce a nan wajen kan baki kyauta ba to wannan abota ta gari kenan amma duk abin da na ɗebo kawai daidai ne a wajenka a ina wannan akwai akwai sakil a ciki amma wanda zai kalle ka ce a wani kai ne baka kyauta ba watakila mutum ya samu matsala da matarsa sai zai ce musu ina da matsala ka zai ce to ni dama matar kan nan ai dama ni tun farko ba bata mun ba a to ya bata maka beken kai a zuwa ai wannan ai kuskure ne yayi ce to bari me ya faru yi mun bayani filla filla daki daki daki da cewa wani kai ne baka da gaskiya kai ne baka kyauta ba ya maka fada ya gaya maka gaskiya wannan shine aboki na gari shine aboki na gari amma galibi irin wannan fa idan ka samu aboki na gari a farkon sha'ani bayi da dadin zama amma eh an je karshe zaka gane ashe shine aboki na gari shi kuma wannan na banzan mai tura ka duk inda kai to shi kuma a farkon sha'ani shine abokin zama mai daɗi amma ƙarshen lamarin kuma za ka gane wa kana aqibatu amriha khusra za ka gane da ƙarshen al'amarin asara ce yanzu misali yanzu akwai wani aboki na haka da ya aure kusan shekara ɗaya da wani abu so bai wuce kusan wata uku ba sai zo yana ce min wannan yarinyar wallahi zan sake ta yarinya kawai yanzu rashin kunya ta koma kawai kaza da kaza kaza da kaza sai yake duk abubuwan da take yi da yanzu ba ta mun duk ta bi ta lalace mun yi magana nan da shi bayan kwana biyu sai kira ni sai ce mun akwai wadda na sani mai sai da kayan jarirai yana so ya sai kayan jarirai na ce masa a'a me za ka yi da kayan jarirai ce ai yarin ya ce haihuwanta watan nan ko watan gaba to a cikin maganansa sai ya ɗauki wani abu sai da muka gamu da shi muka je muka siyo kaya da shi a cikin jikan baya sai aka zuba wasu kayan a ciki to sai nace mishi tun da shi ya zo ya ɗauke ni a kan mashin sai ce mishi ya saka jakan ya fito da shi ta gabansa haka ya sa a kan mashin ɗin mu tafi me yasa ya ce masa kawai haka ya saka muna cikin tafiya da shi daga wunti can wunti zuwa malam guje ya shi wallahi ya gaji kawai a tsaya ya sauke jakan nan ta ce masa mu kada sadiya aka haida muka yi sanin ce masa yanzu kai saboda kai kai ne sarki zalimu kai yanzu akan mashin jaka kawai ka sa a gabanka akan mashin da bai wuce minti biyar ba kaji kaji kagaji amma saboda kai kai ne shugaban azzalumai na ƙasa yarinya ta ɗauki ɗanka a wata tara a cikinta duk wannan nauyin duk inda za ta je da shi kuma saboda kai ga ka shugaban azzalumai kuma kana so ta ƙara da nauyin bokitin ruwa saboda kai gabu kowa iya zalunci yanzu fi sabilillahi ka duba wannan lamarin ba kai yanzu wannan jakan na ce maka ka wuni da shi a gabanka a haka ya za ka yi da shi amma ita yanzu duk inda za ta je shi ne a jikinta in za ta kwanta yana jikinta in ta tashi yana jikinta duk inda za ta je yana jikinta wannan nauyin yana jikinta kuma sannan kana so ta kara da jawo ruwa sannan ta dako dakon bokitin a kanta wannan wani kalar lissafi ne so bayan ta haihu an gama suna an gama komai sai ta zo ta same shi kamar yadda yake faɗa mu ce masa ya haƙuri ta san sun take da juna biyu ta yi wasu abubuwa wanda bai ji daɗi ba ita ma ba haka ta so ba ta ba shi haƙuri fes sai zai na gaya mun malam yarinyar nan fa matan zama ce ba to kun ga inda matsalar take shi yanzu ba lissafi ba mamaki ma san da zai aure abin da ya ɗebe shi kawai sha'awarsa ce kawai yana so ya aure ya wace bai san dawan garin ba bai san dawan garin ba to yanzu watakila inda ya zauna da wanda shi ɗan abiyari ba ne a shaƙi da ce sake ta mai amfani auren ta ba za ta maka hidima ba sake ta kawai to amma kaga rashin lissafi ne eh kuma ƙarshe inda aka yi irin wannan to dole fa sai an zo an yi nadama Allah ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah shi ya fi mana sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.